مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر فلتدافي بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم
حرف الحاء عرف هائي
حياتي يا خير الخلق من زعزع الغينا ومزق أهل الكل وذلك حالنا وإيمانكم ورسول يبين وعنا فشوقي لعبد الله أمل سيده محمد أن الزارق الزعزع رينا ودعت نفس غيري فرعا ظاهر ولكم غير الليل أبدا لدينا ولكن ذاك الشوق غير مبتهم وأين دواب شوقي التي أيام وشوقي إلى ذاك السلام دواؤه حرام ولا له شفعة ولا انتظام فلو سؤال في كل مساء متى أرى زمانك أبدا حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مصمدا مع الآل والأسفل قبلا على قرنا وأفضل مخلص من الله سيدي محمد أبو البشر المثال هذا مسافه ومن يدعو به هيلا وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أقم به هيلا وبرهام عبد الله بن خلاله فلا يهتدينا فهو إلى ولا هيلا أرى أنني عبد البني حقيقة فلا حمد الأغيار في الغيب لا شيئا وذلك فضل الله حدث شاكره وفضل بهد الله بسودة ولا مبنى ألا أحمد والآل والصالح دائما صلاة وتسليم لفظ لنا بينا حرف الحائي
نعم عرف هائي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
حياتي لخير الخلق حياتي رأيوانا لخير الخلق تاتبت في أيام هلتر الله النبي محمد shi ko annabi muhammadu fiyayyen halitta shine wannan da ya nisantar da wato ainihin gainan tsatsa shine hijabi aibu daga barinmu ya kyakketa ahalin nan na barna yayin da ahalin barna suka kawata wato ainihin karya sai annabi ya kyakkece su karya ku shine shirka da Allah
كذلك أهل الحق والبد ذاكم amrul haƙƙi ko amrul haƙƙi ne kazalika amrul haƙƙi ko haka lamarin nan na Allah yake ya wargaza barna ya ɗauki taimaki gaskiya shine lamarin Allah walbudul barna kuwa za'iƙon rugurguzaje ne shehu ya ce ina gode wa Allah cikin mayyazewa na da rarrabewa na gaini da kuma aini nasu ainihin lahi da gairun lahi don na mayyaze ma'arifa kenan na san Allah na gode wa Allah a bisa haka na shehu ya ce shauƙi na gabawan Allah annabi Muhammadu shine annabi Ahmadu shugabana shauƙi na matabbaci ne gare shi shi ne annabi muhammadu abin zaɓin allah abin zaɓin bayan allah hakika ya nisantar da tsatsa daga bari na fada ka bar an ka daga barin ka na ɗal ɗigon nan na gaini ka goge shi aini ba dugo zahiri ne dugon ka aini kai wa an an baki dugo ya zama ga yana bayyanar da ainihin wato tsatsa shi ne hijabi gare ka barna ta tabbata kuma ana neman ainihin lahi karka zo da gairun lahi na'am ولكن ذاك الشوق غير مظهره sai dai hakika cewa wancanan ka shauƙin da nake yi ga manzo Allah gaira muzazahin ba abin nisantarwa ba ne وأين دواء الشوق kullum na cikinsa baya nisanta ina daɗa kusanta ina daɗa ƙara wa aina da wa'u shauƙi la maganin shauƙin yake ne يا ديرة أين ya ku maƙota na a ina maganin shauƙin shauƙin fa yayi yawa abin ya abin abin abin ya burin ƙasa a ina maganin yake ne ta وشوقي إلى ذاك الجنان sai ya ba da amsa ya ce shauƙi na zuwa wannan babban janibi na manzo Allah دواؤه حرام maganinsa haramun ne ba a magani ba shi da magani
فلا نرجو شفاء ba na ƙaunar waraka a cikin ciwo na na shauƙi ga manzo Allah ولا مصنع hazna ko da ko da sauƙi ba na so wala hazna ko yawa sauƙi ya jiki da sauƙi to ba na son sauƙin Mm, waraka kuma babu shi ba ma son sa cikin shauƙin annabi Allah ya ƙara mana na فذوق أمر الدين الإسلامي na sun ce zuciya na daga barin son kyawawan fararen nan na mataye ما أراد مالك عبد الله ko da yaushe na ga kyawun nan naka ya bawan Allah annabi Muhammad kyau ne da ya ɗaukaka a bisa wani kyawun
صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah tabbata ga manzo Allah سرمدا abin dawwamarwa الآن tare da alayensa والأصحاب da sahabbai ƙarni kuma a bisa wani ƙarni ƙarni ya shuɗe a ta salati wani ƙarnin ma ya ɗaukaka kan wani ƙarnin duka kowane lokaci a yalla ka yi ta salati ga manzo Allah da alayensa da sahabbansa وأفضل موقوف shehu ya ce mafificin abin aikowa الله daga Allah shine shugabana محمد عبد الله Muhammadu ɗan Abdullahi koko Muhammadu babban bawan Allah منزوله المثنى wannan daga baiwarsa ne kyakkyawa ta tabbata shine aljanna
أبو البشر المنزال Kace- آدم in ka ce husna aljanna ya yi in ka ce kuma kalmar tauhidi husna ta yi man juduhul husna aljanna da faralar da ni'imar duka koko daga baiwarsa ne kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ma husna duk daga baiwar manzon Allah ne to kai dubbin daga baiwarsa ne na'am
أبو البشر المنزال uban mutane wanda yake abin fifitawa Adamu.
shi ne annabi adamu وعده yana ƙarƙashin manzo Allah أولاده الرمي babban da ‘ya'yayensa baki ɗaya يروض به حينا yana fakewa da manzo Allah da shi da ‘ya'yansa wannan lokaci na tashin alƙiyama kowa yana ƙarƙashin manzon Allah Eh, annabi ya ce adamu wa man siwahum tata liwa'i yawmal qiyamati wala fakhar annabi adamu da waninsa duka annabawa da kowa da kowa suna karkashin inuwa ta rana alkiyama ina ceton su kenan
وكل نبي قال نفسي kowane annabi daga cikin annabawa rana alkiyama ya faɗa ya ce nafsi nafsi وأمتي يقول رسول الله manzo Allah kuma a wannan rana yana cewa ummati ummati ya rabbi ummati manzo Allah yana cewa al'ummata al'ummata به حينا kai ka girmama bihi da manzo Allah wanda yake babban mutum mai daraja kowa kowa ta kan samu annabi shine daga kirarin da haushe muke wa annabi ka ga mataka ka koma ta rago ya ga matasa kowa nafsi nafsi wajen ceto da za a je kowa ya ce nafsi kowa nafsi nafsi in an je makamu shafa'a sai an taho gaba daya an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ne za a samu ko Adamu ya ce nafsi annabi Nuhu nafsi annabi Ibrahim ya ce nafsi annabi Musa nafsi annabi isa nafsi annabi isa ma ta yi ko uwa da ta haife ni maryam ba zan iya magana a cece ta ba ba zan iya ba la la as'alullah al-yawma walau wadada maryam da ti waladati ni ko maryam wacce ta haife shi shi kadai tal shi ba zan iya tunkara halara ba da niyyar in mata wani abu ba zan iya ba sai dai duk mu zo mu je wajen Muhammadu shine annabi Muhammad aka je aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kishin gade akan wani gado na daraja a cikin inuwa al'arshi aka samu manzon Allah shi annabi ba nafsi ya ce ba da aka tambaye shi ceto ce ana laha ana laha ana laha a shafa'atu ana laha ummati ummati mai sujada gaban Allah ya roƙi Allah Allah ya ce tashi yau ba ranar sujada ba ce roƙi abin da kake so a baka ceto ne neman baka shi saltu da washfatu shafa shi ne mazala ya ce ina ma aka ba shi ceto to shi ne ce a sa an yaba a saka rabuka makaman mahamuda na'am ka girmama da shi babban mutum mai daraja shine annabi wanda babu irinsa hadara Allah ainan ainan babban mutum wanda ba irinsa mai daraja shehu ya ce barhama kuwa bawan allah ga shi kuma in ka ce haka ya yi ko ka ce barhama ɗan alhaji abdullahi shi ma ya yi la'izun mai fakewa ne bilhikiwi da gezan nan ta manza Allah babu yana jin tsoron fira ko kuma kaidin mai kaidi wala wani musiba kowane iri ne da waba'i ba ni da tsoronsu an ce fira saboda suka na mai suka mai sukan mutunci ko mai neman sukan daraja ko shi sa aka siffanta fira haƙorar nan masu tsini ba na tsoronsu na kowa ko kaidi da sharri da makirci da makaru ba na tsoronsu tun da ina fake da gezar manzon Allah ko wata musiba ja'iha ko wani waba'i duk ba na tsoronsu nan ba za su zo gona ba ba za su same ni ba saboda me saboda ina makalkale a cikin gezar manzon Allah na ara annani ni ko ina ganin kaina ni dinnan abdulmaliki bawa ne na mai mulki na Allah bawan kuma na hakika babu rabo ga gairori na Allah fil qalbi a zuciyana babu wani aibu sam zuciya na sai Allah sai kuma soyayyar manza Allah wancanan ka abin da na faɗan nan farala ce ta Allah ba alfahari nake ba ko san asani ba a'a farala Allah ce shakiran na zantar da ita ina mai godiya ga Allah wannan kuma zantar da farala ai abin umarni ne a addini yau amma bi ni'imata rabbika fa hadis ka gani ya zantar da farallar Allah ne Allah ne ya mana kaza a ta bisu bi ni'matin lahi annabi ya ce shukuru na'am kuma an ma alfahari ne to alfahari ne na yi bi haƙin da gaskiya ba alfahari ne da budurwa da ake ce mata suda ba wala budurwa da ake ce mata lubnani ba da ita nake yin alfahari ba da ainihin manza Allah ne salati na Allah da gaisuwarsa tabbata a bisa annabi Ahmadu da alayansa da sahabbai tutur Allah ya ta gaisuwa da salati gare su salatin nan kuma tuna fi tana korar da wato algaina tsatsa da hijabi daga barinmu a gare mu tana kore su muna zama cikakkun arufan Allah حماني عن فاستهزئوا المسلمين وإنني على سنة الإسلام لا المسلمين يقول محب المصطفى يقول ولا تتربص ريبته فلا إله يقول وجهه تقدمه خليل فلا يرضى سواه على متين جليل ووضع بهديه ألا من دعا يحوز فلا يمكن إلى من التوفي إلى من ففيه سواء مسلم وأبو رزيق كذلك أوصى فلان جهنم فأوصى به من فم ولا فمنه استدرك الدائم ومقدمه ولا نائم منه تجسد السكين ولا بل يقدر الرسول وقلوبه بدعة إلهه فدفن ولا مشي نفعني الأسرار قام وصاحبه رجال تقاوم بالعلم والتوقيت سلام عن الفريق يكون لمسلم بلا حديث الله فوضى على قلبي ترص بذكر المصطفى يا حمده فلئن تكن المصطفى كلما ذنبي ولي صدري مبدئي ومبدئي أبي صدري كل عيب ولا ذنبي وهب الإله والألم فهيكم بربكم في درجة لم تحمل يا رب فانصرني على كل ظالم فإن لم يكن كيد فللحق والتسليم صلاة وتسليم على المرسلين وعلى وأصحابه
Da'i shehu ya ce, Allah ya ƙara masa baila. ni in yal na naɗe tafarkin nan na sufaye da albarkacin mustapha abin zaɓin allah wanda yake shine taska ta na naɗe doguwar hanyar na magadarta nan da nan kawai shi kenan ɗawaitu kenan ɗaha kuma shine amintacce na wawa shi manzo muhulidun mai dawamar da rabauta ta ne a gare ni manzo Allah annabi Muhammad ya tsare ni daga barin wato sharrin zamani mai muni hakika ni in yes ina bisa tafarkin tafarkin tafarkin nan tafarkunan nan na mai shiryatar da bayi ina kan sunnoninsa wannan da Allah baya kunyatar da shi duniya da lahira Allah ya yi alkawari ko alkiyama ma Allah ya faɗa yau mala'ihu zallahu nabiya wallazina amanu ma'ahu wanda da ya imani da annabi Muhammad ya rike annabi a duniya ko a lahira Allah ba zai kunyatar da shi ba Allah ya bar mu da annabi na'am masoyin abin zaɓin Allah annabi Muhammadu kaga na kira eh ne all duk wani mai son annabi yana tare abin duk da yake nema yake so saboda haka kai masoyin annabi kada ka yi saurare kada ka yi dakon kokwantar nan na zamani ga wannan taska ta annabi ba ka da wani kokonto kwantar da hankalinka taska ku ce za a kwasa za a fantama da halin da ake ciki a kawar ba komai ba wani inda inda za a kwasa tana nan da halin da ake ciki ana tare da annabi kawai a saurara lokaci ne zai zo kawai amma an riga an bayar kayan allah duka na annabi ne annabi komai da komai yana hannun annabi kuma shi yake bayarwa kuma kana son annabi to me naka na da zamani wai wai wai wannan lokaci fetur ya tashi ko shinkafa ko kwano mudu dubu wane ne duk wannan raiba da harin ne ko kwanton zamani ne an ka taka ta tasa sai ka rikice kana tare da shinkafa ta zama tsuntsu a annabi fa kawai baka da damuwa ne damuwa ce a kawar ba komai duk wani abin da masoyin annabi ya je game da shi ko ya sha wahala ko ya ji ba kuɗi ko ya ji kaza to wani shirin tarakin ne da wani promotion Allah yake shiryawa kuma zai bayyana ai ba ba ba ba waiwai duk wannan abin da ake ciki ba komai eh albarkacin manza Allah ba zanga-zanga ba yajin aiki a cikin halarar manza Allah eh komai komai zai yi no- normal eh kawai taraki ne yanzu idan idan idan mutum zai samu sanin Allah izo ya karɓi zikirin askarar tarbiyyar ya shiga ɗaki leƙowa ma yana koma da ƙarya rasa me yake man daɗi yana cikin imtihani wani shayin ma bai saurare ka ba kau ka zo babu buɗi an ba ana ta ciki amma da Allah ya buɗo falala an yi usuli an gane halarori ba sai ka ga mutum yana ta ko watayawa ba ai shi ne Allah zai cika mana komai barka annabi Najeriya Allah ya dada wadata mu arzikin da yake ciki Allah ya bawo bayan Allah talakawa dama samu su tsotsa duwa da kuka ga ya samu ya shi aka nasa ne ba shi aka yi in bai baka ba za ka samu ne na waye to wani barayi ne ai su wani su suka kwashe kudin ƙasa to kai ma kwashe ma kai ma ba ɗan ƙasar ba ne Allah kawai kai daga kwashe manzon Allah kana tare da annabi to menene kuma shi taska Allah ce duka fa annabi ya faɗa inna ma'anar qasim wallahu huwal mudi to ai kaga komai ya zo da sauki kenan wala ta tarabbas ya kai dan uwa masoyin annabi kada kai dako ko saurare na raiba da hare kokwantan nan na zamani nizar kan daga wannan taska duk abin da kake ka dinga tuno da taskan ma'aiki tana nan a buɗa kusa da kai na'am ubangiji allah shi ubangiji ne mahalicin bayi abin godewa mai yalwa wajen baiwarsa ga wajen baiwarsa ga bayinsa mai farala ne mabuwayi ne babu ana samun waninsa a bisa ɗaukaka akan buwaya irin tasa buwaya sai Allah ta'ala mai ƙarfi ne mawadaci ne daga barin bayansa abidihi shi ne ma'ishin bayansa ka kowa Allah ne yake isa mana yake mana ya isa mana mu ya ishe mu sai Allah na'am a bisa burin gida biyu shi yake isarwa bayansa duka duniya da lahira tarewa a bisa wani tarewar na farala da baiwa ta Allah ya bayar ya kuma bayarwa a yi hauzi ya kuma bayarwa a yi hauzi ya kuma bayarwa wannan sai Allah ta'ala Allah ka ba mu ka ƙara mu Shehu ya ce, alƙaluma na na dakushewa nan ga siffanta Ubangijinmu Allah idan na ce zan siffanta Allah alƙalban duk sun dakushe saboda siffofin Allah. Na'am. Mai yawaitawa da ma'abocin karantawa ya yi nuni fi cikin Allah sawa'un daidai ne. wanda ya zauna yake tasbanta Allah ya yawaita da wannan ma ya ishara bai ce komai bai nuni duk ɗaya ne saboda su kofin yawa ne da su ba sa ƙarewa haka nan sufofin amintaccen Allah annabi Muhammad su ma suke a cikinta fafihi sawa'un mukusirin wa akunan saboda yawan sufofin don bai isa ya zama haka shehu domin cewa kamar sufofin Allah ne sufofin manza Allah ba tare da farraƙewa ba wala mayyazewa sufofin duka ɗaya ne na Allah da na manza Allah daga manzo ne nake neman taimako a dara mutukar zamani halin kasancewa ta ina masoyi ka gani ban ce ina bawa ba nasa a'a ni masoyi ne ba Allah aka mai da annabi ba shi ke taimakon komai na Allah yana gunsa in ka ce ka rabu da annabi ka tafi Allah ko sauraron ka yayi in Allah ne ba sai gwatsar da abin ya hana ka ba amma ta wajen manzo Allah ne shi ke taimakon ba wa min husidartu dara hibban a ashe ba yau aka fara neman taimakon annabi ba ba shehunmu ma mu ma muna neman taimakon rasulullahi halin kasancewa ta ina masoyi kuma ina mai hidima gare shi hadimin sane ni badashatul bazzi tsananin rukon nan na cutarwa na lani babu yana samu na min mabgari daga makiyina duk abin da zai je kulla ya je ban san ma yana yi ba in wani sharri kake kullawa ko wani zagi ko wani makaro ko wani kaidi kai ka san kane kuma kanka za ta kanka zai koma ni ban san kane ba baya samu na na'am su su su masoya manzon Allah da khadimansa yadda suke da mahasada a kowane zamani da kowane lokaci to ba don inaya ilahiya muhammadiyya da take tare da su ba da ba za ka ga ko ɗayansu ba tuntunin maƙiya za su yi ta tsintsince mu to inaya ilahiya muhammadiyya ita ce take tare da mu tun daga shehu yanzu kai an ce ta maƙiya ne da kaidi ma ma samu labarin shehu saboda da gaske suke amma tun da ina tare daga maza Allah fa min ustadarta da'ara hibban wa khadiman fala nalani min ai na faɗa da dun ko wa min ustadatu dara hibban wa khadiman fala nalani min mubgiri ba da shatil bazzi da kaifiyoyin din na faɗa maka tuna dan ayi ba wasa na'am Shehu ya ce yaudarar nan na mai yaudara babu yana cuta ta da kuma suka bai suka. ɗaukakan nan tawa da ɗaha ne ba wai ni ni wani ba ne ko ɗan wani a'a ɗaukakan da inyas inyas ɗin ko da manzan Allah ne duk wata ɗaukaka da kake ji ko kake gani da annabi ne shi kuma baya gushewa in kai ka iya wani kulle-kullen wani abu da kake ka iya yi ka je kai amma ni dai bi ɗaha ne to in ba faila ba ina ake faɗin komai na sirrin gashi nan ka je kai ma ka samu shehu ya ce itila'i ɗaukakan nan tawa biɗa da manzon Allah ne kaga duk mai so ya je ga manzon Allah ya rike irin yadda muka riƙa ba tare da dukan kowa ba ko ɗama mari ba mari ba ba komai ba wannan aka daka ba wannan aka zaga ba tsoro ake ji ba an ce inyas inyas kowa sai inyas ya za ka yi ba duka ba ne ba laƙani ba ne ba wani tsoro ake ba wani ma bai taɓa ganin shehun ba shehu wani garin ma bai taɓa zuwa ba ma amma duk garin sai shehu gani bida wannan kana jin aikin na hazaran manzon Allah ne kuma kana cewa ba haka ba shi kenan ka tambatar da kanka na'am safa aniyal asrara da ya kore min ashararai da ya kore ashararai daga habarata sakali rijalar tuka sai koro ya turo min mazaje masu tsoron Allah da shirya da ilimi da rabauta a da daɗi kenan kowane shehi so yake a gabansa ko a zawuyarsa ko a hadararsa a samu mazaje masu tsoron Allah ko masu samun rabauta wanda za su zo su ta wahala su tambaɗe sun isi ba su da rabo ko to shi ne shehu yake a shararai da an kore su kowace halara da a shararai sai Allah ya kore su sai ya kawo mutanen Allah sai wajen ya fi daɗi haka Allah tabaraka wata'ala ya saba tun daga tun daga hadaran manzon Allah haka ta magabata duka ya kore su ya koro ya turo min mazaje masu tsoron Allah masu samun rabauta saboda duk inda mutum ya kai inda aka ce yau gashi kai wani da wani kare ne su to babban nasara ka a ce sun zama wani abu a cikin Allah sun zama albarka ba bala inda yake ga shehannai irin a ce kare ni bawa kare ni mutum ya tafi ya tambaɗe to tambaɗa kuma in mutum ya saye ta sai ya tambaɗe ɗin sai ka tsarkake zuciya ka yi niyya sosai ka daddafe ka riƙe mai shehu yake a kai kai ma ka riƙe an tafi to wannan shine babban nasara to komai daren daɗewa an samu albarka to yayin da muridi ya zama ya samu albarka na hadara ya samu ɗaukaka abin ba nasa ba ne na shehin ne ko yana da rai ko bai da rai bakan she yana cewa laisa sirri a kiran ba saboda haka ne shehu yake godiya ga Allah shi sa duk wanda ya taho idan ba Allah ya nufa ba to Allah yana da kula da halarar yana kiyaye ta duk halarar manyan nan sai Allah ya tsitsince duk wanda ba su da rabo ai gaba da su zaman da bayan Allah kawai na masu rabota ne Allah ya kara annabi daraja na shehu ya ce gyaruwar masoya na ahalar fairatin tijaniya cewa mutanen kirki ne gyararru ne masu bin sunna ne yana bayyana ga mai basira samun gyaruwarsu ko ya tabbata ne da manzan Allah masoyin Allah rabauta ne a bisa wani rabautan duk mutanen shiryayyu ne gyararru ne nutsatsu ne masu san Allah da annabi ne masu kiyaye dokokin Allah ne idan aka samu saɓanin haka to ba mutanenmu ba ne ba masoyanmu ba ne in dai na gaske masoyanmu ne to gyararru ne ba inda za su ba inda za su shiga a ce musu kai ko a ce sai dai a ce barka mutanen shehu ibrahim kenan shi sa kaga duk wanda ya taso musu ya ce su zai zaga ya ce ba su da kirki to sai rashin kirkin ya koma kansa su masu kirki ne eh salaha Allah ke ba da ita to ya ba su ya ba mu mun gode
Farabtu bi zikril Mustafa.
da na ji daɗi da nishaɗi da sababin ambatan nan na abin zaɓin Allah annabi Muhammadu tiyahan bihi ina mai takama da tinƙawo da manza Allah. To da wa za a yi takama? Sai da manza Allah. Buwaya ta tabbata gare ni da annabi abin zaɓin Allah. duk girman da ɗaukakan ko da manzo Allah ne ba tare da tunkuɗa ba ta aibu bugin wannan ko amma ke shi ya tsorata ya ce sai ni babu wannan da manzon Allah ne majibancin lamari na shi ne mai tsarkake ni shi ne annabi muhammadu shi ne mafakata kuma akwai lafi da na sharu ko? shi ne yarkwata ɗina a daga ɗako can wali majibancin lamari na aliyun maɗaukaki ne ko safi mai tsarkake na kuma safiyun tsarkakakke ne shi ne annabi muhammadu na'am ba tare da aibu ba wala kuma bangala ta aibu babu duka a tare da mu saboda annabi Muhammadu. Ubangiji na Allah shi ne ma'ishina ya ishe ni da amintaccen Allah annabi Muhammadu. Wane di ya zama haka da Ubangiji na Allah da annabi Muhammadu kuma to ubangijin nawa Allah mai ije sharri ne sharri sharra zillamzi sharrin nan na ma'abocin kibce da ya fice mai yi da mutane sharrin munafukai eh shi ne masu wani ba eh ka je kai ta yi annabi ya wargaza sharrinka yan sharrin lamzu da hamzu da kibce da ya fice tuni annabi ya wargaje su lissana suka yi lafza da hamzunsu kawai sai Allah ya da daga shehu ba ruwansa da waɗannan Allah kai mana haka ya ubangiji Allah taimakanni a bisa dukkanin mai tsaurin kai duk wani mai tsaurin kai to shi na maka ce su waliye kala-kala ne waliyin da ya san akwai masu tsaurin kan tare da shi da 'yan sharrin da 'yan lamzin da hamzin shine waridi zai zo masa da addu'a a kansu Allah ko wani waliyin da duk wannan babu a wajen maganarsa take lafiya baka lafiya amma kuma idan da 'yan lamzi da hamzin to mukamin fa ba ɗaya yake da wannan bai kai hakan ba sai an taɓa sai an buga akan san na ƙwarai to kaga akwai mari da kenan maridai masu tsaurin kai wanda ba abin da za a yi musu su taushi su da shehu sai kwafa sai hantara sai komai ba daidai ba ne su suka iya maridu kenan to Allah ka taimake ni akan duk wani maridi mai tsaurin kai Allah ma'abocin karkata an alhaƙi daga barin gaskiya da buwaya ta soyayya ta manzan Allah kowaye yanda mai zama yana mai yin nadama kuma ga nadama na ana ta yi wani ma nadamar sai dai a yi masa ina ma dai ina ma dai wayo an yi ba mutum salati na Allah da gaisuwarsa ya tabbata bisa fiyayyen abin aikowa shine annabi Muhammadu da alayensa da sahabbai su koma abota farala ne da tare dukkanin alhairu daga hadarar Allah da hadarar manzo Allah radiyallahu anhum
يمر رسول الله تعالى المقدسة الحج والأبدان أصله معصصا رسول عصر الناس وجندلهم فلائك في الزمان وعنها تطور بالأموال في كل حنكة وحتى بدا للناس أربا مقدسا وجاء بأمر الله يكون مبشرا نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا حدثاه أقوى من قضوا أدلته وذلل قوما فاتقنوا وتنزا ألا فصل في مساني حبيبنا فقد أموال أمال أنفسا وحول إلى ذكر الصراط ملاذنا وذاك مرفع ومن وسوسا وسلم بالنورين مصفى مفاتحا فقد مدد الاموال لله مفلسا وحب وزير البدر باب قلوبه امين خميس ليس مخمسا بذات رسول الله والساجد نذر
amin amin وتسليم امر بقدره فعلى والاسرى تقدس
na ƙarfin ya shehu ya ce na nufi manza Allah mai suna ɗa da inda ka gani annabi kawai nake ne na nufe shi ina nufinsa zan nufe shi shi ko manza Allah abin tsarkakewa ne da tsarkin Allah abin tsarkakewa ne daga barin kishiyoyi niddi kini wal ardadi da kishiyoyi kuma faufau a asali abin foundation tarwa ne bai da kishiya bai da kini shi kadai ne tartilo babu irinsa a wajen Allah da bayan Allah shine annabi Muhammad to ne kullum shi nake nufi na'am shi manzo ne annabi Muhammadu tun a lokacin da ya zama manzo asalin mutane annabi Adamu yana ruwa da laka ma'ana tun ba a yi shi ba babu mutum a wancanan ka zamanin mai ɗeba kewa ma'ana babu Adamu kenan shine insu ɗin insanu tun babu shi a lokacin shi ko manzo Allah yana yana annabin Allah mursali كنت نبيا وآدم بين الماء والدين كان كو حديث بل كنت نبيا حين لا آدم ولا ماء ولا دين وأنا عارف بنبوتي نعم تطور في الأقوال manzo ya yi ta ɗauri shi ne tashi daga wannan hali zuwa wannan hali cikin wato ainihin ta raka na haluka cikin ka dukkanin karan karma na jiki na bodi na annabawa da waliyan Allah daga Adamu ya ciri zuwa shi su daga shi su ya t- da sau cikin waliyan nan kai na kaitiyu ya taho lamuku nuhu ya kuma cirata daga nan har ya zo ibrahimu har ya zo kuma ya cirata annabi suka cikin isma'ilu ya cirata daga nan kuma mu'addu adnan haƙi zuwa sayyidi abdullahi ta ɗaurin kenan
وحتى مدار الناس قرما hadde ya bayyana ga mutane ma'ana cikin mutane ya bayyana kuma a garin maka halin kasancewarsa sadauki حدث abin tsarkakewa وجاء بأمر الله kuma ya zo da umarni na Allah shine ya zo da wahayi da saƙon Allah zuwa ga mutane يدعو ya da'u yana kiran bayan Allah izuwa Allah مبشرا yana mai bishara da aljanna ga waɗanda suka bi Allah suka kaɗaita shi نذيرا yana mai gargaɗi da wuta ga wanda suka saɓi Allah شكورا yana mai godiya ga Allah ذاكرا yana mai ambaton Allah duka hali ne
ومقدسا yana mai tsarkake Allah sallallahu alaihi wa sallama قال الله أقواما Ubangiji Allah ya shiryaci wasu jama'u وقوم da suka yi koyi suka bi manzo Allah أدلة manya-manyan mutane masu daraja sayyidina abubakar siddiqu kenan وذلل قوما kuma ya batar da wasu jama'u فصلوا da hakika suka ƙi manza Allah suka yi hasada gare shi وتمها aka kuma shafe su baki ɗaya ba labari abu jahalo su utubatu su shaibatu wayannan su harisu ɗan nararu ɗan harisu baki ɗaya wayannan ba- wayannan kuma a- a- a- an shafe su kuma babu su Mm, saboda sun bata sun gibin annabi muhammad dallala ƙaumin kenan allah ne ke yi shi ya batar da su bai so su ba bai ja su ba na ألا Na'am, ku saurara ya ku jama'a masoya manza Allah أذكر الصديقة cikin mutanen kirkin da Allah ya shirya ta tare da manza Allah ambaci sayyidina Abubakar Siddiq mana ثاني حبيبنا nabiyin masoyinmu annabi Muhammadu sa shine nabiyinsa a komai sani a rayuwa ma dai shine nabiyin sayyidina Abubakar tun kafin aike cika shekara biyar tsakaninsa da annabi ne bai cika biyun ba ma haka suke tun tuntuni suke tare komai shine nabiyinsa cikin komai duk abin da annabi ya a rayuwa tun kafin aike tare da shi suke yi nabiyinsa kai yayyawa ƙara nabiyinsa nabiyinsa a imani nabiyinsa a zaman kogo har ma Allah ya faɗa sani ya sinayin izu ma fil gar iz yaqulu lisa- la tahzan inna Allah ma'ana a hanyar tafiya zuwa Madina nabiyinsa duk abin da ya faru dai haka nabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shiga Madina da aka je ma madina aka zauna a madina aka zau amma Allah ya kawo lokacin tafiyan manzo Allah inna annabi Allah ya kwantar da shi wajen da ya wafati a ɗakin saida Aisha shine nabiyinsa a nan wajen ma komai da komai nabiyinsa Mm, sayyidina abubakar kenan annabi alaihi salatu wassalam ya ce babu wani dukiyar wani da ta amfanar da ni a rayuwa kamar dukiyar abubakar siddiqu annabi ya ta lissafawa ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi hidima gare ni ya ɗauki nauyin tafiya ta ta hijira abin da za a hau na raƙuma ma sai na bakan ne ya tanado su ya kawo duk ma- ma- tafiya a hanya duk abin da ake bukata na tafiya sai na abu hidima kenan shi ya komai ko sai da na abubakar har ma manzo Allah ya ce kuma da aka zo ma madina shi ya yalwata mana masallaci da gida ɗakunan da za mu zauna shi ya siyo don da su a- a- a- a- suka bayar da wajen ko gefen illa gidan da manzo Allah su- abu ayyub al-ansari suka ce nan bangaren dai nasu ne sun bayar manzo Allah ya ce ya gode amma shi sai zai yi sai na abokan ne ya kawo kuɗi aka siya ƙaro masallaci daga baya can sai da na abubakar ne daga nan gaba shi sai da na abubakar ne duk aka yi aka samu ɗakunan ummu hatu duka ne ce ya yalwata mana a masallacinmu daga cikin ayyukan alkhairin sai da na abubakar fa sannan ma don tsananin kyauta da soyayya ma ya ɗauƙe ya bani wa'an kahani ibnata sai da aisha wannan bawan allah shi ne na biyun manzan allah cikin komai manzala ya ce da ina rukon wani daɗi ba allah ba da na riƙe abubakar daɗi na laukuntu mutta hizan halilan gairar rabbi ko gairar rabbi latta hastu abubakar halilan a gani to allah kawai sai ce walakin uhuwatan islam ya kai ko'ina shi ne mafificin halittar Allah kaka bayan annabawa shi ne daga annabi Muhammad kaga jinsin annabawa da manzanni shi ne suka fi kowa annabawan Allah sun fi kowa mursalai suka fi annabawa ulul azam suka fi mursalai manzala cikin ulul azam kuma ya fi su daga shi ne mafificinsu to wannan guruf ɗin nasu in ka cire su a bayan doron duniya ba wani mafifici sai sai da na abubakar a ƙa'ida ta ahalin sunnata sannan su tabbai su ta wani ya wannan ya abubakar sai nan sai da na umaru sai da na usmanu sai da na aliyu sannan da sauran sahabbai kowanne akan martabarsa kuma haka allah ya tsara wannan babban bawan allah allah ya ƙara masa yarda san sa son manzon allah ne idan mutum yana son annabi zai ji yana son sai da na abubakar idan mutum ko ba haka ba ne zai ji yana kinsa isa shehu ce a rani uhibbal urwa wal saba jumlatan wa saba jumlatan wa alam wa ansaran amma me lihubil muzammili saboda sauna muzammilu to sai da na abubakar kenan saboda haka yan uwa mu daɗa san su mu daɗa girmama su Allah ya ƙara musu rama ƙara musu to shi ne na biyu a kwanciya a ɗakin da aka sa manzo Allah tunda wata rana mun ji ma imamul jazuli a adala'ilu ya kawo mafarkin sai da aisha ko ta ce ta yi mafarki manyan watanni guda uku sun sauka a cikin tsakiyar ɗakinta lokacin manzo Allah yana nan amma da ta zo ta gaya wa sai na abubakar babanta ga mafarkin fada ne na ga wata masu haske manya-manya guda uku sun sauka a ɗakina ɗaya watan babba ne sai mai binsa shi ma babba ne amma bai kai ba sai mai binsa na uku shi ma babba ne amma bai kai ɗayan ba sai na abubakar ce to ki shuru sai da aka gama janaza annabi shekaru da yawa bayan manzala ya kwanta an kai manzala a ciki an sa manzala kasan sai da manzala ya wafati asibahin litinin talata yana nan har laraba ana taɓiki kakaya za a yi manzala yana nan sai ranar laraba da asuba aka birna manzala a ɗakin to shine bayan an binne ma'aikin allah sai na bakar da gari ya waye sai ya kirawo sai da aisha suka shigo ciki wajen sai ya ce haza wahidu min a kamariki salasa ko imamul jazuli ba ya faɗa da la'ilu ba ce wannan shi ne babban kin ga babban watan kenan babban da kika gani to gashi to ana nan ana nan kuma lokacin da babanta yawa fati aka kawo shi wajen ta ce to kaga fassara ta ga ɗaya ana nan ana nan sai na umar dama yana nema gare ta inda aka binne manzala da sayyidina abubakar tun da ɗakin ta da yana cewa ta ba shi wajen shi ma a sa shi a nan wannan ita kuma ana tunanin ai ƙarshen ta ragowar wajen ita ce za a sa ko amma da yake abinka da manya kashifai sai a isharar sai ta gane zai riga ta shi ne kawai ta ce masa to shi kenan ta yi izini aka bari ana nan ana nan da allah ya karu sai na umar aka sa shi a ciki da kanta ta tsaya ta ce watanni na guda uku duk gasu ita kuma da nata ajalin ya zo aka sa ta a baki'a kabarinta yana nan a baki'a Allah ya ƙara musu yarda na'am sai kuma na biyu shine sayyidina Umar Faruku hakika shi kuwa ya ciyar da dukiya ya kuma raya wato ainihin anfaqal amwala sayyidina abubakar ya kashe dukiya ya ciyar da ita a cikin ɗaukaka addinin allah da taimakon manzo allah ma nafa'ani malun ko to saboda haka kuma ammar an fusa yara ya rayuka bayi ya saye su an ƴaƴanta su wanda suke cikin wahala ya taimake su duka musulmi an taimaka musu sayyidina abubakar siddiqu kenan
wahar wani ila zikirin
dan uwa ka juya zuwa ambatan ambatan fitila mafakan mu shine sayyidina Umar siraj ahlul jannati wancanan ka shine Umar al-Faruq mai rarrabe barna wannan da babu ana masa wasu wasi sayyidina Umar kenan shi kuma shine manzo Allah yace shine ya Umar anta siraj ahlul janna kai ne fitilan mutanen aljanna duk wanda ya shiga aljanna da haskenka ne ya shiga aljanna haskenka ne yake haskaka duk ɗan shi aljanna su shiga sai da aisha ta ji wannan manzala ya faɗa ya kuma faɗa ta ce ya rasulullahi baban na kuma fa ba shi ne gaba ba manzala ya ce ai sannan zai zama fitila ta haska hanyar aljanna sannan babanki ya daɗe yana can ciki kamar ma kamar yadda ake kai amarya ɗaki sannan tana an kai shi ciki shi ne siraju ahalul jannati siraju ma kenan kaga shehu yana nuni mu ne ahalin aljanna shi ne umaru alfaruku mai raba karya da gaskiya wannan da ba a yi masa wasu wasi ba shedan baya taba zuce sai na umaru ba wasu wasi sai na umaru shedan baya masa wasu wasi ya inganta ma'aiki ya faɗa iza salaka ina nufin sai na umaru fajjan salaka shaidanun fajjan gaira fajjihi ba sa haɗuwa na'am ka ukunta da ambatan ma'abocin haske biyu shine sayyidina usmanu mai yawan yabo ga manzo Allah hakika ya daidaita bayar da dukiyoyi cikin ɗaukaka addinin Allah yana mai yaye bakin cikin addini da musulmai da dukiyarsa sayyidina umarar faruku a usmanu dan afana aka ce masa ma'abocin haske biyu ‘ya'yan maza Allah ya aura da ya aure yayar da ta rasu annabi ya kuma ba shi ɗaya a lokacin ita ce ta ƙarshe sai da un to da ta rasu annabi ba shi da wata ‘ya budurwa shi kenan sun ƙare sai ce da shi umar wallahi da ina da ‘yan mata sun kai arba'in ina baka suna mutuwa ina baka suna zan ta baka har sai sun kare saboda soyayya na ambaci masoyi na wazirin nan na wata shine babban wazirin manzan Allah kofa ta ilman annabi shine sayyidina aliyu uban tagwaye guda biyu ya jikokin manzo Allah sayyidina Hassan da sayyidina Husainu shi zaki ne kalin nisa amun sa wata giya zaki ne amma ga shi da shehu ya ishara da sa tagiya zaki da hula kamar zauka tabar musu to sai na ali kenan kowane baiti shehu na faɗa faralolinsu bi matsayinsa na farko wazirul badari wazirin manzan Allah komai da shi annabi yake shakikin manzan Allah dan babansa da babansa uwa ɗaya uba ɗaya kuma rabibu rasulullahi sai na ali manzala ne ya raine shi da aka zo da wahayi da manzala ya dawo su suka fara karɓa shine su ne farko kafin kowa su ne usuratu baitin nubuwa sai da khadija sai da na ali sai da na zaidu dan harisata su ne a gidan manzala ya dawo daga kogo yana yarji fudin nan to sai da na ali kenan kuma shine kofar ilmai na annabi babu ulumi saboda hadisin da manzala ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babu ha kuma shine jagoran duk sadaukan manzon Allah amirul jaishi na annabi muhammad kenan duk abin da ya gagara na yaƙi in sai ma ali ya zo an gama duk yaƙi da shi kowa ya huta komansa na annabi ne kuma sarkin manzon Allah ne mafi soyuwar 'ya'yansa wacce ta tare komai sai da faɗi mata zahara yarda da aminci na Allah su ƙara tabbata gare ta to shi ne mijinta ka gani 'yan gida ɗaya ne kuma shi ya ishe shi daraja da farala shi ne ta tsatsansa Allah ya wanzar da jinin annabi duk wani duk alil baitin duniya duk sharifin da ka gani yanzu daga cikin tsatsan sai da na ali ya fita dattijan kirki bawan Allah sai da na aliyu manzala sallallahu alaihi wasallama ma ya ce aliyu ko wato jirgi ne na fito na annabi nuhu wanda duk ya shiga cikinsa ya tsira wanda duk ya sake bai shiga cikinsa ba ya halaka sai da na ali kenan duk abin da kai da shi da manzon allah kai kuma da aka zo ma aka yi hijira aka zo manzala ya raba yan uwantaka kowa aka haɗu manya-manyan ansaru da muhajirun ga na ali ga na abubakar ga na umaru ga na usmanu ga sa kowa sai da manzala ya ce wane na madina wane ne dan uwanka kafin a zauna a samu gida duk wanda aka nuna dan uwansa ne to gidansa zai tafi wane kai wane ne dan uwanka wane kai wa kowanne manyan na sai da ya zama duk inda aka zazzauna idan manzala ya faɗi wane sai wane ya tashi ya je kusa da wane kazansu su biyu sai da kowa annabi ya ta'aha ya yi musu yan uwantaka sai ya rage sai sai na ali sai manzala ya ce da ali zo kai kuma kai ne dan uwana wa aliyu ahi kai waga gigi sai an babban bawan Allah kuma ga biyayya komai da ka sani shi fa shi ne annabi ya raina shi ne ɗan annabi ma na farko za a ce amma don sanin ƙadarin manzon Allah da sanin in ka ga yadda yake yi da sayida fadima sai ka riƙe baki kai har hanci sai ka riƙe ko da aka samu rigingimu lokacin halifanci tun da sayidina abubakar da ishara ta ma'aiki shi aka ba wa halifanci sai da fadima ta ce ita bata yadda ba yarda kenan fa nan kawai wani ya dauka wata rigima ce kawai wani motsi ne na halara ake don daukaka sai da na ali yana gida kasan dai shi ya bi amma yana gida tun da aka yi bai'a aka tabbatar da sai na ali tsakaninsa da sai na bakar sai aikin gaisuwa a ɓoye bai fito ko daga gida ba saboda kar ya fito ya tafi ta ce ko ya je ya yi cabba ita ba ta yadda ba sai ran da bayan ran da ta bar duniya nan ya fito ya zo ya yi cabba kaga girmamawa ce wannan duk irin waɗannan abubuwa sai da lura sai da ladabi su ba rigima cikinsu ba son zuciya babu fitina sai dai wanda ya zo bai da rabo ya shigar da fitinar shi ya yi fitina amma su a tsare abin su yake komai da ka sani daidai ne Allah ya ƙara musu yarda kuma sai na ali da kansa yake furici da ɗaukaka da girma na sayyidina abubakar akan kansa da na sayyidina umar akan kansa mun sani abin da imamu na bahari ya kawo a jawahirul bahari ko ai sayyidina ali ne a kufa ɗansa muhammad ɗan hanifa uwar gidansa babban yaransa muhammadu bin hanifata yana tare da sayyidina ali kuma sun yi fada'i sosai duk wani shi'ancin ba shi a ai bai kai 'ya'yan sayyidina ali ba inda ya tambaye shi saboda girman daraja irin tasa ana zaune a masallaci yake cewa da sayyidina ali wai bayan saboda itikadin su kenan kuma haka ya kamata bayan annabawan Allah da annabi Muhammadu wane ne mafificin halittar Allah duka shi kawai ɗan so yake ji da mabiya sayyidina Ali ya ce ni dan ba sa kaucewa gaskiya in shi ne zai ce ni ne da ya ce ita bai shi haka ya ce bayan annabawa da annabi Muhammadu halittar Allah kakaf mafificinsu sayyidina abubakar siddiqu ne ni sayyidina Ali sai mamaki ya kama shi shi ya fana'i so haka ya kamata da ko ya fana'i cikin ubansa ballantana uba kuma irin uban uban uban iyaye sai da na aliyu sai kuma cewa to baba to sai wa kuma ya ce sai sai da na umaru kawai sai yanke daga nan ce to wai yanzu baba kai kuma fa sai ce wa ma'ana illa rajulun minal musulmi na tawaru ko ja ni mutum ne cikin musulmi kawai mu mabiya ne tawaru ne kuma saboda adalcin sayyidina ali da zai ce masa saiwa zai ce sai usmanu da zai kuma ce masa saiwa zai ce to sannan ni haka abin yake Allah ƙara musu yarda. Na'am. Shehu ya ce albarkacin manza Allah, albarkacin sahabbansa baki ɗaya na roƙe ka ya Allah ina mai tawassuli da su. Yaye bakan ciki na ya Allah. yaye bakin ciki da bacin rai yayewa salati da taslimi na Allah tabbata ga manzo Allah gwargwadon darajarsa da alfarmar saburin Allah haka kadari kenan wa miqdarihil azim tare da alayensa da sahabbai wannan da suka zama sun tsarkake sun tsarkaka da riko da addinin Allah da kaɗai ta Allah radiyallahu anhum